الرحمن الرحيم da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatunmu na zuhudu a inda za mu tashi harfi na ishirin shine harful ain ko? harful gain harfi na ishirin kenan wannan kuma shine darasi na tara insha Allah ta'ala to nazumi ke cewa walam yatlub ulwal qadri fiha وعز النفس إلا كل طاغ وإنا لن نفيس من المعالي فليس, لمل فليس لملكها طيب المتاء طيب المساقي إذا بلغ المراد أولى وعزا تولى واضمحل مع البلاغ كقصر, كقصر قد جهدمها فتاه إذا سار البناء إلى الفراغ أقول وقد رأيت ملوك عصر ألا, ألا لا يبغين لا يبلغين الملك ألا لا يبغين الملك إلا كل طاغ إلا كل باغ to can ya ce mana wasara kalilu har harijan kaɗan daga cikin jin daɗin duniya tsara ya zamo aikana ya zamo harjan kunci asirin mai wahala tashabbasa baina an yabi sibai wanda ya dan makalkale ya tabbatu tsakankanin haƙoran wane asiba zakuka walam ya tulub uluwal kadri fiha mutum sai ya zanto bai nemi uluwal kadri ai alkadar al'ali ba bai nemi madaukakin kaddara ba wata matsayi mai madaukaki mai daraja fiha a cikin duniya wa izzan nafsi illa kullu tagin to afwan bari zan saki maimaitawa walam yatlub ulul qadri babu wanda yake neman kaddara wata matsayi mai girma fiha a cikin duniya wa izan nafs wa izan nafs da kuma girma ko ɗaukaka na annabsu rai illa kullu tagin sai dai wane sai dai dukkan tagin wanda yake mai wuce iyaka ko watan babu wanda zai zaka gan shi ya zauna a duniya yana neman matsayi mai girma sai ɓatacce halakakke kun ga wannan lamɗin lamɗin nan tana da ma'anar ma ma ne annafiya ya yi istisna'i ne ya yi kun gane kamar ka ce ne wa ma ya tulubu uluwal kadiri fiha wa izzan nafsi illa kullu tagin ba mai neman matsayi na kololuwa da ɗaukaka a cikin duniya face wa ne face dukkan halakakke ɓatacce wa inna nan nafisa ko da ku ya ne ya sami an nafisa mafi tsada minal ma'ali ne daga ɗaukaka ma'ali jam'i ne na mene na ma'ali ma'ala ku gani a'ala ma'ala ko? to jamil ka samu ta ba falaisa li mulki hatibul masagi kalmar masag daga saga ya sugu ne abinda zaka zaka tauna shi ya wuce ga makoshin ka lafiya lau to ka sani falaisa tibul masagi dadin matauna ma'ana dadin abinda zaka tauna watan almasagu tayyib ne wannan min babu zafatu sifa ne ilal mawsuf daɗi da zaka ci nama da zaka tauna ka tattauna shi ka ji daɗi to falaisa li mulkiha falaisa li mulkiha babu wani abu a cikin duniya wanda yake nuna mulkinta tsibul masagi ko kuma ka ce falaisa tsibul masagi daɗin abin da za ka tauna watan duk abin da za ka tattauna ka ci ka ji daɗi bai zamo li mulki haga mene ga ainihin mulkin duniya ba ma'ana kullum ka samu abu ka ci mai daɗi ka samu abu ka sha mai daɗi bai nuna cewa mene za mu ka mallaki duniya mun gane shi ko idza balagal murada ula wa izza tawalla wad mahalla ma'al balagi to idza balaga almurada duk lokacin da ya kasance dan adam ya kai almurada manufansa abinda yake nufi ula wa izza ma'ana ya kai kololuwa ta ɗaukaka da izza da gima ta wallato karke wannan abin zai mene zai fara koma da baya wadda mahalla sai ya shafe ma'al balagi tare da inda mutum ya kai ina ya kai iyakan da Allah sun tala ya kaidi masa yanzu duk komun sarki komun girman sarki ko kuma mutum yana talaka yana talaka yana talaka sai a wayi gari ya kai wani matsayi yana ƙara ɗaukaka yana ƙara ɗaukaka yana ƙara ɗaukaka da zaran ya kai iyakan da aka ɗiba mishi na rayuwan me zai faru shikenan dole zai tafi ya bar shi wannan sarautan ko zai tafi da ita kabari ne gwamnatakan ko zai tafi da ita kabari ko kuma tsaro abin nan girma shugaban kasan ba zai kai ba na? ka ce? masha Allah sai ga gwamna ne amma wani amma wani amma da kafanin sadaka za a sa shi yi zai iya ɗauka mana zai iya ɗauka mutum gashi ya kai matsayi na kuɗi amma kuma daga baya kuma Allah ya karba abin shi duk zai iya ɗauka ai ma'ana yana nuna maka duk lokacin da duk abin da kake buri da zaran ka kai karken in ma rayuwa ce mai tsawo da zaran ka kai karke shikenan sai mene sai duk abin da kake ciki na ni'ima da makamancin wannan sai ya shafe ka kasirin kad tahaddama ha fatahu idan saral bina'u ilal faragi ka kasirin kaman bene ne gashi na zai nuna mana ko ka kasirin kaman wani bene ne ta haddama hafata wanda geffansa guda biyu suka rushe idan saral bina'u duk lokacin da ginin ya kai hafata ku ma'ana janibahu ya kai ina ilal faragi duk lokacin da ginin ya kai zuwa mene zuwa a karkensa zuwa bango ko makamancin wannan kaman bene ne din da aka samu kuma wani bangare ya fara gurgurewa ina gurgurewa ina gurgurewa me zai faru karke karke shikenan sai ya gurguje ga baki da kaga wannan benen ya riga ya kai in ya ya riga ya kai matuka mun bance wannan ko ma'ana dai abin da yake son ya nuna mana duk abin da mutum ya kai na matsayi da kololuwa da daraja da makamacin wannan akwai sanda in ya kawo yana kawo karke shikenan wannan abin da yake cikin na daukaka da daraja da matsayi da menene da menene ma zai kasa a ya isa ya isa misali mana kana tare da sabuwar riga rigan nan ma in zaka in zaka zauna sai ka kula da inda zaka zauna kace kare abun nan kana dan tallabe ta ta baya wata rana za a wayi gari wata rana za a wayi gari ta mene ta zama tsumma kun gane atmar idan Allah sun ta'ala ya kai mu muka zo mukamatu DC din nan insha Allah ta'ala za ku ga sunayen tsummokara insha Allah ta'ala kowa sai gogari ya samu nashi mukamatu DC muna gama ta sai kuma mukamatu hariri insha Allah ta'ala na a'a ba wannan asabar din addarul bahiya zami asabar ta sama zai kama 19 kenan ko na'am na'am sai menene aqulu wa qad ra'aytu muluka asri ala la yabghiyanna al mulka illa kullu bagi aqulu ina fadi wa qad ra'aytu alhanin naga tabbas na riga naga muluka asiri sarakunan da suka sarakunan zamani na asirin bi ma'ana asiri na ga na riga na ga sarakun abin da ya faru ga sarakunan zamanin mu ala ku saurara la yabgi yannal mulka gaskiya ba wanda zai nemi mulki illa kullu tagin sai dukkan tagin ko kuma tagi duk ya halasta afwan illa kullu bagin sai wanda yake mai ketar iyaka ba wani wanda zai tashi nemi mulki facewa ne bagi mai ketar iyaka ko kuma azzalimi to yanzu ko ga su ga su har posta ma ake bugawa kai har boka ake shiga kuɗi ko ina gashi nan za a je a watsar da kuɗin nan don neman sarauta malami na mimbari a bi shi har gida a burki da ke faruwa kenan ka gani kai ba za ka taɓa cewa yana da alaka da 'yan siyasa ba in ya hau kan kujera ya tattace kan 'yan siyasa amma a ɓoye biyun dare ukun dare Allah da ba gida kawai ai waya ce kawai ko kawai za alakar makallawa da Allah za mu hada wani guri kasa ne ko zan ganka shi kenan an gama magana yana zuwa sai dai a mene sai dai a transfer ko shi kenan an daidaita to Allah shi kare mu shi yasa kowa ya gogari ya nemi sana'arsa kawai mala harful fa'i harfin fa'un haka ne a uku sadu bil malamati kas da gairi fa amri kulluhu badil khilafi idza asha mur'un 50 haula wa lam tara fihi athara al afafi fala tastashibanna lahu rashada faqad awda bi minnatihi tajafi ولم لا ولم لا ابذل ولم لا ابذل ولم لا ابذل الانصاف في مني ولم لا لا ابذل الانصاف مني ولم لا نعم ولم لا اه ولم لا ne eh zaka zamu gani yanzu insha Allah shukran ولم لا أبذل الإنصاف مني وأبلغ طاقتي في, في الانتصاف لي الويلات إن نفعت إظامي نعم لي الويلات إن نفعت إذاتي سواي وليس لي إلا الكوافي أقصد أقصد دك أقصد يقصدكو أقصد yuqsidu ana uqsidu ko a uqsidu wato madmumul hamza kenan kun gane a uqsidu qasda gairi bil malamati wai yaya za a yi shin yanzu irin kan fantan wani na da zargi kuma abin da ke faruwa kenan yanzu mutum ya danna kurakuransa ya rika kallon wani kai wane ya cika kaza wane ya cika kaza wane ya cika kaza amma shi ya ya, ya taki mene laifi tudu ne take naka ka hangononi hangononi ka take naka fa amri kulluhu alhanin al'amari na dukkansa badi al khilafi ko badi al khilafi mai bayyanannen sabani ne shi ma wannan min babi zabta sifani al musul ai fa amri kulluhu al khilafu al badi ne ya za a yi irin ka aibanta wani amma kuma al'amari na saɓanin abin da yake bayyana ne ina kallon aibubban wasu ina ina ina la'antarsu ko kuma ina zargin su amma al'amari na ko ba a faɗa ba ni ya saɓa a ɓoye ba daidai yake da mene bayyana ba badiya badiya daɗe ne mu je cikin suratul hud badiyar ra'ayi ko kuma badiyar ra'ayi duka kira ta zo da su idza asha mur'un 50 haula to idan fadan adam mutum ya kai shekaru 50 walam tarfihi athar al-afafi sai zan zai zanto baka ga alamun kamewa tare da shi ba fala tastasibanna lahu rashada to karka taba miji zatan mene shiriya faqad auda bi minnatihi tajafa tajafi faqad auda hakika ya riga ya halaka bi munnatihi an gane ko ya riga ya halaka bi munnatihi ai bi kuwatihi da karfinsa at-tajafi wanda yake shine nisantuwa ma'ana duk wanda kaga ya kai shekara hamsin bai zama na Allah ba bai zama salihu ba to wannan ka tabbatar ka wannan kawai ka kaddara masa cewa mene ya halaka domin bai yi amfani da ƙarfinsa ba don mene don ya nisanci abin da yake Allah ya haramta ba amma dai wannan al'amarin ne na hannun Allah ne dai yawwa al'amarin na ga hannun Allah idan mutum kaga ya kai shekara sittin ma ka gan shi bai kame ba babu alaman shirya tare da shi to karka ce ka zartar da al'amari akan shi gaskiya sai dai kawai ka ci gaba da mishi addu'a Allah shi shirye shi domin in hadisin inna ahadakum la ya'malu amala ahal janna na farko wancan kuma ahalin nadi hatta ma yakunu bainahu bainaha illa zira'un zai iya yiwuwa kila Allah ya kaddara masa shekara 80 ne da kwana daya ya cika shekarun nan 80 kai da ma yini yini da karshen yini kai ma'ana abin da nake nufi shekaru 80 din nan duka yana cikin alfasha a farko a da safe na yinin kwana ɗayan da anan ne zai mutu a da safiyan har rana a sharari ne amma daidai magari daidai yamma lokacin da Allah sun ta'ala ya kaddara zai ɗauki ransa to gab da lokacin ce Allah kuma ya shirye shi kaga innamal a'malu bil khawatim jazakumullahu khaira walimala ubzilul insafa wai dan Allah me yasa bazan watsa malam wani mala ubdulul insafa dan Allah dan me yasa bazan watsa adalci ba minni daga gare ni ba wani mala asalin kalmar mani da lamun lima sai aka share mene alifin din wajen rubutu sai haka da maɗin lima kamar yadda kanta a cikin alkurani fi ma'anta min zikira hako asalinta menene fi ma'anta kamar amma ya tasa'alun asalin shi amma ya tasa'alun insha Allah ta'ala lima ta jazakumullahu khairan lima taquluna ma la tafalun lima taquluna dan me bima yarji'ul mursalun bima yarji'ul mursalun ne ko ma istifhamiya ko ma mausuliya idan ta hada da harfi jarri sukan mata haka wajen rubutu jazakumullahu khaira liyal wailatu a gaskiya walima la ubdhilul insafa dan me bazan kokari in watsa adalci ba minni daga gare ni ko ina in zanto ni ina zai nakan kalla aibin kaina ne in zargi kaina don in shiryu ba in daina kalla aibin wasu ba to me zan sa me zai sa ba zan watsa wannan adalcin ba wa ablugu taqati sannan kuma har in kai taqati me ma'anan taka na'am na'am dama ko istita'a na jahada juhudu ko juhudun taka to wa ablugu takati har in wa har in kai iyakan iko na filin tisafi wajen yin adalcin ma'ana me zai sa ba zan watsa adalci ba daga gare ni har in kai matsayin har in kai matsayi na adalci gwargwadon ikona me zai sa ba zan yi haka ba liyal wailatu in nafa'at izati siwaya to in nafa'at izati siwaya wallahi idan har wa'azoza na suka amfani wani na liyal wailatu to bane bane ya tabbata kai na kuwa kai ciwona in dai har wa'azi na suka amfanin suka amfanin toni na ba ni ba walaysa li sai ya zanto kuma ni a cikin wannan littafin ban da komai ilal kawafi sai dai kawai na zaman waka kun gane kafiya kafiya kenan mai littafin yana nuna cewa kenan idan har wa'azozin da ke cikin wani littafin ba su sa shi kanshi ya zama salihu ba sai wa'azozin suka shirya waɗansu suka zama salihai to kenan azubani ya tabbata a kan shi to kenan ba shi halasta kai kai umarni da alkin alheri amma waninka shine zai amfanintu da wannan umarnin kai kuma ka ki amfanintuwa Allah ka samu dace insha Allah sun ta'ala sai mu dakata nan in Allah ka mu sai mu tashi harful qaf insha Allah harfi na 33 23 kai abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure kuma Allah ya famta da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyarawa wa alaikum salam wa rahmatullah to masha Allah kai mubaraka mubarak mubarak mubarak